العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهدي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marar iyaka mai kowa mai komai da ya sake ara mana lokaci ya ba mu rayuwa ya ba mu lafiya muka samu sake damar halartar wannan masallaci a wannan wata mai albarka domin ci gaba da karatun tafsiri babu shakka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin wasu daga cikin alamomin alkiyama daga ciki akwai takarubun zaman shi da lokaci zai yi ta gudu yanzu ne za a ce shekara yanzu kuma za su cewa ta zage ba a maganar sati daya ba a maganar wata daya shekara daya ta zama kamar wata daya wata daya zama kamar sati sati kuma kamar yini daya to da mamaki sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari cewa za a samu kusancin zamani to lokuta su rika zuwa dab da dab wanda kuma waɗannan lokuta da waɗannan kwanaki su ne wato damammaki da ubangiji subhanahu wataala ya bamu na mu yi kyakkyawan guduri a cikin waɗannan kwanaki da muke da su na ajalinku wanda a wurin Allah ɗan kaɗan ne idan mutum bai yi amfani da wani damar baki da Allah ya ba shi ba to shi ne zai yi asara Allah subhanahu wa ta'ala ishara zuwa ga wannan wal asr innal insana lafi khusr Allah ya rantsuwa da zamani da lokaci cikin kuma dan adam yana cikin asara إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر dan adam yana cikin asara wanda bai tsaya ya ribaci wannan lokaci da zamanin da Allah subhanahu wataala ya ara masa ba yana cikin asara duk wata daƙiƙa ɗaya ta lokacin ka ta rayuwar ka idan ta tafi ta tafi kenan ba wanda zai iya dawo maka da ita ba kuma kada ba kada abin da za ka yi dawo da ita daƙiƙa ɗaya numfashi guda ɗaya daga cikin rufar numfar fashinka in ya fita ya fita kenan ba zai dawo ba kuma baka mallaki abin da zaka iya dawo da shi ba duk duniya za ta haɗu babu wanda zai iya dawo maka da shi ya tafi ya tafi kenan ya tafi da irin abin da ka aikata a cikinsa mai kyau ko mara kyau ubangiji kuma ya ƙididdige ya taskake akan wanda zai yi maka hisabi kyakkyawan sakamako ko mummuna muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya barku da ranmu har zuwa kawo wannan lokaci mai albarka muka sake samun damar sake haduwa da littafinsa domin karatu a cikin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallam da jin ma'anoninsu da kuma ƙoƙarin aiki da su kamar yadda ɗan uwa masu magana da suka yi ishara cewa bara a wani lokaci muna tare da babban limamin wannan masallaci sheik ibrahim idris wanda yau ga shi wannan lokaci ya sake dawa shi yana wajen mahalicinsa muna fatan tafiya ta yi kyau muna fatan ya samu kyakkyawan sakamako kuma ya ci gaba da samu na ayyukan da ya shuka na alkhairi na zukata da yawa tarbiya na ilimi da ya yada na da'awa da ya kai ko'ina muna fatan allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da zuba masa ladansa ya ci gaba da girman ladansa allah ya hada mu da shi a inuwar al'arshinsa a cikin aljannar firdaus Allah subhanahu wata'ala ya alkinta masa bayansa a yau daya ga watan ramadan a wannan yammaci na asabar a wannan masallaci na gwallaga a cikin garin bauchi daya ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1446 wanda kuma yake daidai da daya ga watan uku miladiya ta 2025 a yau za mu fara da karatunmu daga kan aya ta 68 cikin suratul mu'minun a cikin suratul mu'minun na wanda insha Allah muna fatan mu kai karshen wannan sura kuma har mu tsallaka zuwa suratul nur bi iznillahi ta'ala muna tare da dan uwa kamar yadda aka sani kowace shekara mala abubakar raniya da wannan shekarar ma shi ne karanta mana waɗannan ayoyi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da mafi fice alkhairi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون الله سبحانه وتعالى يجي أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أفلم يتدبروا القول شن بسيط لانين نبسيرا ونبدا ونم مغنى ونم نجيشين القرآن أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين فوكما أبند وتو أبند بيزو وإيا ينسو نفرقوما شين يزو مسلم am lam ya'rifu rasulahum ko kuma basu san manzan nasu bane fahum lahu munkirun dan haka su basu tantance shi ba am yaquluna bihi jinna ko kuma suna cewa yana da tabin hankali bal ba haka bane ja'ahum bil haqq ya zo musu ne da gaskiya wa aktharuhum lil haqq karihun yawancin su ba sa san gaskiya a bayan can ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana yadda Allah subhanahu wata'ala zai danki kafirai waɗanda suka bijire wa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi na gaskiya Allah zai danke su da azaba kila azaba tun a duniya da za su yi ta kururuwa suna neman ubangiji ya taimaka musu suna neman wanda zai kawo musu dauki ya kawo musu hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على آقابكم تنكسون مستكبرين به سابرا تهجرون ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wataala ya ce har sai idan mun kama mawadatansu da azaba za mu bi jaruna sai ga su suna ta kururuwa a gaya musu cewa la tajaru yau a yau babu sauran kururuwa ruwa ba za ta amfane ku ba innakum minna la tunsarun babu wadanda za su iya taimaka muku a yau su kare ku daga azaba qad kanat ayati tutla alaykum ay ayoyina sun kasance ana karanta muku su ana karanta muku alqur'ani ana gaya muku Allah ya ce annabi ya ce fa kuntum ala aqabikum tankisun amma sai kuka rika komawa da baya kuna bujire musu kuna juyawa a goje ba kwa su ku saurari abinda ake karanta muku da ayoyi na mustakbiri na bihi kuna ma yin girman kai yayin da kuka taru a gindin ka'aba kuna zama kuna nuna girman kanku cewa ta yaya za a yi mutum kamar ku a ce shi ne zai yi muku wa'azi ya ce ku koma ga Allah da bai yafi ku sabiran tahjurun kuna ainihin hira a tsakankanin ku kuna kuma bata alkur'ani wani lokaci ku ce sihiri ne wani lokaci ku ce waka ce wani lokaci ku ce bokanci ne wani lokaci ku tuhumi shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam da tabin hankali to maimakon da a ce ku bari har irin wannan lokaci ya same ku azaba ta zo muku kuna ta kururuwa kuna neman Allah ya taimake ku ko wani ya kawo muku dauki afalam yadabbaru alqawla me ya hana basu tsaya sun yi tunani da da basira ba game da shi alqur'ani me yasa suka bar wannan dama ta kubuce musu ga dai ayoyin ana karanta musu dan menene basu tsaya sun yi tunani akan su ba am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin ko kuma abinda bai zo wa iyayensu na farko ba shi ya zo musu a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi abubuwa hudu wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa kafirai inkari a kansu domin su ne ne za su ce sun hana su yin imani waɗanda abubuwa guda hudu abu na farko shi ne adamin tadabbur tadabburin ƙur'an su tsaya su lura da alƙur'ani alƙur'ani shi ne babban dalilin da yake nuna annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke tabbatar da cewa shi annabi ne kamar alqur'ani ita ce mu'jizar sa da har Allah subhanahu wataala ya dade kasa ba za ta gushe ba a matsayin mu'jiza saboda abin da ya kunsa na ainihin hikima da basira da abin da ya kunsa na fasaha da abin da ya kunsa na shari'a da tsare-tsaren da ya zo da su wanda babu wani tsari a duniya da ya kai wannan tsari zama dacewa ya kai shi tsarin da ya fi kowane tsari dacewa ya zama shi ne abin rayuwar ɗan adam to bai hada ba za su maya su yi tunani game da shi alkur'ani ba har su gane cewa lalle wannan alkur'ani wanda aka saukar da harshensu ko shi kadai ya isa ya tabbatar musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne ba shi ne ya kirkiri maganar ba wahayi ce ubangiji ya masa domin gashi nan ana karanta musu shi kuma tun san da suke jin karatunsa ba taɓa jin tuka da warwara ba wannan shi ne abu na farko wanda ya hana su su yi imani shi ne rashin tadabburi rashin tsayawa su yi tunani mai zurfi game da sha'anin alkur'ani da sun yi tunani game da alkur'ani suka ga abin da alkur'ani ya kunsa na shirya to da babu shakka babu abin da zai hana su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam tadabbur shine a tsaya a yi tunani tunani mai zurfi game da abu a duba farkonsa da ƙarshensa shi yasa kalmar ta zo da sigar at-tafa'ul at-tafa'ul tana da tikrari kamar da ake cewa at-tajarru to ya kwankwada ya kwankwada wato ya kwankwada bayan kwankwada التجرؤ التفاهم التبين yana nuna yin abin a sake maimaitawa a sake maimaitawa shi yasa ake cewa at-tadabbur da mushrikai sun yi tadabburin alqur'ani sun tsaya sun yi tintintini game da shi sun yi tunani mai zurfi to da babu shakka sun fahimci ma'anoninsa da kuma sun yi aiki da shi domin suka yi tadabburin sa lalle zai sa su yi imani da Allah subhanahu wataala kuma lalle alkur'ani zai zama musu garkuwa da shamaki daga fadawa cikin kafirci sai dai musibar sun bijirewa alkur'ani sun ki tadabburinsa tadabburin alkur'ani da tsayawa mutum ya karanta alkur'ani ya rika fahimtar abin da alkur'ani yake faɗa masa wani abu ne da yake jawo mutum kowane irin alkhairi abu ne da yake sabbaba wa mutum alkhairi tadabburi cikin karatun alkur'ani kuma yake tsare mutum daga fadawa cikin sharri kowane iri ne abinda zai hana mutum tadabburi shine abinda zai zo ya rufe zuciyar mutum murfi da zai rufe masa zuciya don haka ya kasa fahimtar ma abinda ake karanta masa da alqur'ani afala yatadabbaru alqur'an am ala qulubin aqfalha ce me yasa ba za su yi tadabburin alqur'ani ba su yi tunani a cikin ayoyin alqur'ani da ma'anoninsu su ko kuma akwai rufi ne akan zukatan zukatansu afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira ya hana ba za su yi tadabburi su yi tunani cikin ma'anonin alkur'ani ba da a ce wani littafi ne ko wata magana ce ba daga Allah ba to da sun samu sabani mai yawa a cikinta ba zai yiwu ba ka yi tadabburin alkur'ani sai kana fahimtar ma'anarsa sai kana fahimtar abin da larabci ciki yake nunawa ba lalle ka iya kewayewa da fahimtar gaba ɗaya ba amma alal aƙalla ka fahimci zancen bai ake faɗa maka umarni ne ko hadi ne kwaɗaitarwa ce ko tsoratarwa labari ne ko kuma wa'azi ne alal aƙalla ka fahimci inda magana ta sa gaba kuma a dunkule mai ta ƙunsa sai ka fahimci ma'ana sannan kuma ta dabburi ya zo shi yasa Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lalle mun saukar da shi alqur'ani ne balarabi wato da harshen larabci la'allakum ta'qilun domin ku hankalta domin ku gane hankaltar zance ya kunshi fahimtarsa in baka fahimce shi ba za ka hankalce shi ba domin kowace magana kaji ana yi ba abinda ake nufi haruffan da ke cikinta kadai ba ko lafizan da ke cikinta kawai ba ana nufin ma'anonin da suke cikinta ana nufin saƙon da ta ƙunsa shi ake buƙatar ka sani da yake da shi yau da mutum zai zauna a majalisin nan tsawon awa ɗaya ina magana amma baya jin harshen da nake magana da shi gawa abinda zai karu da shi a ce tun da aka fara bayan jin abinda ake faɗa to zamansa ba zai amfani shi ba domin ba zai san me ake faɗa ba umarni ake gargadi ake kwadaitarwa ake tsoratarwa ake mai ake yi ba zai sani ba ashe in har za ka yi tadabburi a cikin abu sai ka san ma'anarsa tukunna wannan shine hankalta hankaltar abu sai ka fahimci ma'anarsa abu ne wanda yake nuna wauta da rashin tunani da rashin hankali da zato dan adam wanda Allah subhanahu wataala ya halicce shi ya saukar da shi a doron ƙasa don ya bauta masa kuma ya gaya masa zaruwarsa a ƙasa ta ɗaitacciya ce ko shekara nawa zai yi akwai ranar da zai zama labari ko shekaru nawa zai yi idan annabi nuhu da ya zauna cikin mutanensa alfa sanatin illa hamsin na ama yanzu labarin su kawai muke karantawa ya bar duniyar nan sama da shekaru dubbunnai da ba san iya kasu ba to yadda wanda ya yi wannan shekaru a bayan ƙasa ya tafi yanzu ya zama labari to haka kowa zai zo a bayan ƙasa ya tafi ya zama labari inda ya fito can zai koma منها خلقناكم وفيها نعينكم ومنها نخرجكم تارة أخرى saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya saukar da dan adam a bayan kasa ya bashi rai ya bashi lafiya ya bashi ci da sha ya tada dan masa bukatun sa na rayuwa ya saukar masa da alqur'ani ya ce to ga abin da zaka karanta sako na baya yadda kun minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun ga shiriya ta wanda ya bi shiriya ta to babu tsoro babu bakin ciki tare da shi to a ce ganin shiriyar da Allah subhanahu wataala ya baka baka fahimtar abin da take cewa baka fahimtar littafin abin da ya kunsa babu shakka babu tabewa da hasara da take irin wannan wani mutane ne mutum ne da zai shiga makaranta ka masa littafin da za a koyar da shi littafin littafin abin da ya shafi ilimin likitanci ne ko lissafi amma bai fahimci komai a cikin littafin ba ba ta yadda za a ce wannan zuwa makarantar ta shiga amfani shi ba ta amfani shi da komai ba to idan ya zanto wannan littafin allah ne maganarsa kuma a cikin wannan maganar tashi ne za mu gane tsiranmu za mu samu sa'adarmu arzikinmu na har abada a nan ne za mu samu abin da addininmu zai tsaya da shi a nan ne za mu samu abin da za mu raya duniyarmu da shi tadabburi a cikin littafin Allah yana nufin mutum ya rutsu da zuciyarsa da hankalinsa ya yi tunani cikin ma'anoninsa bayan ka karanta ka ji ma'anar ka yi tunani cikin ma'anar ka tattara hankalinka wuri guda wannan shi ne dalilin saukar da alkur'ani an saukar da shi domin a yi wannan a yi tadabburi kitabun an zannahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab haka Allah ya ce littafi ne da muka saukar maka da shi mai albarka liyadabbaru ayatihi domin su yi tadabburi su yi tunani mai zurfi a cikin ayoyinsa su yi tunani na basira ashe kaga kimar saukar da alqur'ani ba shine idan wata bukata ta tashi maka ce ai maka a sauke maka alqur'ani ka yi sabon gida ka ce za ka yi sauka alkur'ani ka buɗe sabon kanti a yi maka sauka alkur'ani ka kama kamfani a yi maka sauka shi kenan alaƙa kada alkur'ani ko ka shiga wata damuwa ka ce a yi maka saukar alkur'ani allah ya yi maka wadda ita ce alaƙa kada alkur'ani ba wannan ne manufa ta saukar da alkur'ani manufar alkur'ani ya dabbaro ayati tun zira man kana hayyan dan ka gargadi wanda yake da rai a yi wa mai rai gargadi da shi wani ya tazakkara ulul albab kuma masu hankula su wa'azantu alhassan al-basri rahimahullahu ta'ala yana cewa nazarar ƙor'an liyu tadabbar wa yu'mala bihi fattakazu tilawatahu amala nazarar ƙor'an liyu tadabbara wa yu'mala به فاتخذوا تلاوته عملا القرآن يا سمكا domin a yi tunani game da ma'anoninsa a fahimci ma'anoninsa kuma a yi tunani da basira sannan a yi aiki da shi amma sai suka mayar da tilawarsa ita ce aiki kalmar tilawa ba kawai tana nuna karanta lafizza ba kawai da harufa su kaɗai yake tilawa ana nufin ka karanta ka bi abin da ya ce kalmar yatluna kalmar tilawa tana nufin alittiba yatluna kitaballah ay yaqra'unahu wa ya'maluna bih shine ma'anar yatluna kitaballah suna karantawa dan aiki da shi suna karantawa suna aiki da shi shi ne hassan albasari yake cewa an saukar da alkur'ani don a yi tadabburin ƙayoyinsa a yi tunani cikin ma'anoninsa a yi aiki da shi amma sai suka mai da tilawar ita kada ita ce aiki saboda sai ka samu mutum mahaddacin alkur'ani makarancin alkur'ani yana karatun alkur'ani ba dare ba rana amma duk wani aiki mummuna wani laifi bai daina ba ka same shi makaryaci mazambaci macuci mayaudari da kila ma ka same shi mushriki yana shirka da Allah alqur'anin ma ya bai da shi wani abin tsafi a sa shi ya karanta shi daga ƙasa ya yi sama karanta ayoyin a kaikaice a jinkice a sa shi ya rika karanta alqur'ani yana jefarwa ko ya rubuta shi da jini ko da al'ada ta mace kafirci ne ko da ini saboda ka karata alkur'ani babu aiki da shi ba shi ne manufar saukar da shi ba shi ya sa babu wani abu da zai amfanar da bawa a rayuwarsa a rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira ya kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya samu tsirara da gobe kiyama babu kamar tadabburin ayoyin alkur'ani karanta ayar ƙur'ani ka karanta ayoyin ƙur'ani ka fahimce su ka tattara hankalinka gaba ɗaya wajen fahimtar ma'anonin da suke kiranka zuwa gare shi domin ayoyin alƙur'ani da ma'anoninsa suna nuna maka dukkan wasu alamomi da za ka fahimci menene alkhairi menene sharri waɗanda hanyoyi ne za su kai ka ga samun alkhairi suna nuna maka hanyoyin da za su kai ka ga sharri idan ka bi su suna nuna maka sabubba waɗanda ta hanyarsu za ka cimma alkhairi suna nuna maka sabubba wanda ta hanyarsu za ka kai ga cimma sharri da ƙarshen abin da alheri yake samarwa bawa da ƙarshen abin da sharri yake haifarwa bawa ayoyin alkur'ani su ne suke ɗora hannayenmu a kan taskoki na samun arziki na duniya da lahira ayoyin alkur'ani da ma'anoninsa su suke ɗora hannayenmu a kan bakullan taskoki taskar da za ta sa ka samu arzikin duniya da na lahira suke ɗora hannayenmu a kan taskoki na ilimin masu amfani su da suke tabbatar mana da shika-shikan imani a cikin zukatanmu suke gina mana zuciyarmu da shika-shikan imani gini mai karfi ma'anunan alkur'ani su suke nuna mana hakikanin rayuwar duniya yadda take da kuma hakikanin rayuwar lahira yadda take suke kawo mana wannan cikin zuciya sannan su suke ɗaukar mu su kai mu cikin wasu al'ummomi da suka gabata su sanar da mu irin abin da ya samu waɗannan al'ummomi yayin da annabawansu suka yi musu wa'azi suka kankare wa wa'azin Allah suka kankare wa'azin annabawan Allah irin abin da ya same su na azaba ayon alkur'ani su suke nuna mana adalcin ubangiji su suke nuna mana falalar ubangiji a cikin bayansa adalci ne sannan mai falala ne ma'anonin ayoyin alkurani su suke nuna mana sunayen allah da sifofinsa da ayyukansa da cikar ƙudurarsa babu abin da zai sanar da kai allah kamar ayoyin alkurani su suke nuna mana abin da allah yake so da abin da allah baya so su suke sanar da mu mai allah yake so mai baya so su suke nuna mana hanyar da take kaiwa take tikewa zuwa ga ubangiji da sifofin masu tafiya akan hanya tutar da kuma abin da masu bin hanyar Allah suke dace da shi a ƙarshen tafiyarsu irin sakamako da girmamawa da ubangiji ya tare da musu sannan ayoyin alkur'ani da ma'alolinsa su suke nuna mana ainihin abubuwan da suke dakatar da bawa ko su hada shi tafiya akan hanyar Allah ko su kawo masa cikas cikin tafiyar da yake zuwa ga Allah karatun alkur'ani da sanin ma'anoninsa su suke sanar da mu kyawawan ayyuka domin mu yi su suke nuna mana munanan ayyuka domin mu guje su ma'anonin alkur'ani su suke nuna mana suwane ne 'yan aljanna suwane ne 'yan wuta menene ayyukan yan aljanna menene ayyukan yan wuta menene alamomin yan aljanna menene alamomin yan wuta duka waɗannan za mu fahimce su daga karatun alkur'ani da tadabburin ma'anoninsa saboda haka a dunkule ayoyin alkur'ani tadabburinsa shi yake nuna mana hanyar da za ta kai mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bayan mun san wane ne Allah mun san wane ne abin bauta to kuma su za su nuna mana hanyar da za mu samu haɗuwa da shi da kuma samun irin tanadi na girmamawa da ubangiji ya yi wa bayansa da ƙwarai sannan a gefe guda kuma su suke nuna mana abubuwa uku su suke nuna mana abin da shaidan yake kira mutane zuwa gare shi suke nuna mana hanyar da take kaiwa zuwa ga bin shaidan su suke nuna mana irin abin da zai sa wanda duk ya ansa kiran shaidan na wulaƙanci da azaba mai tsanani bayan ya kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tadabburin alkur'ani da tunani a cikin ma'anoninsa yana ɗauke da abubuwa da yawa ninkin ba ninkin abin da muka ambata ko ba komai karanta alkur'ani yana haɓaka bawa imaninsa tadabburi cikin ma'anonin alkur'ani da karanta shi yana ƙara haɓaka imanin bawa na balmu'minu da lalzina idan zukiran ma wajilan kulubuhu wa idan tuliyar alaihim ayatuhu zadatul imana wa ala rabbi mai tawakkalu Allah ce mummune kawai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat kulubuhu zukatansu sai su raurawa wai za tuliyata alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin alkur'ani zadatuhum imana ayoyin da sai su kara musu imani ta yaya aya alkur'ani za ta kara maka imani idan baka fahimci ba abin da take faɗa ba sai ka fahimci abin da ta faɗa umarni ne ko hali ne ka yi aiki da shi sannan sai imanin ka yi ƙara ƙaruwa ya ƙara hauhawa wai za ma unzila suratun faminhu man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun idan ka saukar da wata sura ta alqur'ani za su rika cewa wane ne daga cikin ku wannan sura ta ƙara masa imani Allah ce waɗanda suka yi imani amma da zinar ba za da tun imani ba wani stafshiru sai wannan ayoyin su kara musu imani ba wani ya stafshiru da kaga suna ta farin ciki saboda abinda suka karu da shi na umarnin Allah ko hannunsa sai kaga su yi aiki da wannan imaninsu ya karu سوري الله يصفنته لتشوى إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين سوري إذا سك جاء بنت أك سوكر ومن ذاك الله لآيو سناء القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ذاك بإدان وسنة وتو قرار الهوى سنة فتر هوائي saboda gaskiyar da suka gane a ciki ba ka fahimtar abin da ake karantawa da alkur'ani ta yaya ma za ka gane gaskiyar da take ciki har kai kuka tafizu a'yunuhum min ad-dam'i bima 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin ce ya ubangiji bin yi imani ka rubuta mu daga cikin waɗanda suke masu ba da shaida hakanan su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan lazina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yazidu khushu'a su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake lalle waɗanda aka bawa ilimi gabaninsa gabanin alqur'ani إذا يتلى عليه بأن ذا كرن تامس أكي كرن تامس الشيء يخرون للأذقان سجدا ناس فاد أكم وشن سنة ما سجدا يقولون سبحان ربنا سألكي يا تبتك أبنك جمع إن كان وعد ربنا لمفقولة للي الكور أبنك جمع أبنك تاواني ويخرون للأذقان يبكون ناس فاد وشن سنة كوكا ويزيبهم خشوعا kuma ya ƙara musu kaskantar da kai wanda zai karanta alkur'ani baya fahimtar mai alkur'ani yake faɗa ina zai samu irin wannan ba zai samu irin wannan daraja ba ba zai samu wannan martaba ba Allah nazzala ahsan alhadith kitaban mutashabihan bathaniya taqsha'iru minhu julud alladhina yakhshawna rabbahum thumma taliyadu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah ubangiji subhanahu wata'ala ya ce shine Allah nazzala ahsanal hadith da ya saukar da mafi zance kitaban littafi ne mutashabihan bai kama da juna bai gaskata juna masaniya wanda yake biyanta abubuwa umarni da hadi kwadaitarwa da tsoratarwa komai yana biyanta shi ya faɗi yan aljanna ya faɗi yan wuta ya faɗi masu biyayya ya faɗi masu saɓo faɗi annabawa ya faɗi shaidanu komai yana biyan tashi masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina shawara rabbuhum ikar jikin waɗanda suke tsoron Allah da zarar sun ji ana karanta za su rika tashi ikar jikin suna tashi sun batariru juluduhum sannan sannan fatan su su yi sanyi yayin da suka ji karatun alqur'ani wa qulubuhum ila dhikrillah zukatan su su karkata zuwa ga ambatan Allah idan babu tsoron idan babu fahimtar abin da ake karantawa ka gaya mun taya za a yi wani abuwa samu abin da ba ka fahimtar sai yaushe zai sa tsikar jikinka ta tashi yaushe zai sa jikinka ya sanyi zuciyarka ta karkata zuwa ga ambatan Allah shi ya sa al'imam abubakar al'ajirri a cikin littafinsa akhlaqu hamalatul qur'an yake cewa wanda dabbara kalamahu wanda duk ya tsaya da tunani na basira a cikin littafin Allah arafa rabba azza wa jalla zai san wane ne Allah wa arafa azima sultanihi wa qudratihi zai san girman ikon Allah da kudararsa وعرف عظيم تفضله على المؤمنين ليس جرما فلنت على يوم المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته زي سم أبد ألا يفلل كامسا موتا لإبادة فألزم نفسه الواجب يليك واجب ألا يقول مسا قنقل فحذر مما حذره مولاه الكريم يقولتا دقى أبد ألا يقولتا الدشي يشكتيت ينسى دقى أبد ألا يقولتا الدشي ورغب فيما رغبه فيه sannan ya kwaɗayin abin da Allah ya kwaɗaitar da shi wa man kanat hadhihi sifatuhu inda tilawati alqur'ani wa inda istima'ihi min ghairi mala yace wanda duk ya zanto wanda ita ce sifarsa yayin da yake karanta qur'ani ko yadda yake karanta qur'ani yana sauraro kana alqur'anu lahu shifa'an qur'ani zai zama masa waraka waraka ta dukkan wata cutar zuciya da za ta bujiro masa fastaghna bi ghayri bila mali zai wadatu ko ba da kudi zai zama wadatacci domin Allah zai ba shi wadatar zuciya wa azza bila ashira zai zama mai daraja ko da ba da dangi ko da ba san asalin sa ba inda ya karanta qur'ani ya rike qur'ani haka to zai yi daraja wa anisa bima yastawhishu minhu ghayruhu shi zai samu ɗaya kewa daga abin da wani zai rika firgici zai rika tsorata da shi kana haƙƙuhu inda tilawati lissurati idan ftataha mata ta'izu mimma atlu zai zanto damuwarsa da sanda ya bude sura ta alqur'ani yana karantawa damuwarsa shine yaushe zan ma'azanci da abin da nake karantawa mata azzajir yaushe zan tsorata abinda yake karantawa ya tsorata ni mata a'tabir yaushe zan dauki izina daga ayoyin sura da nake karantawa da yadda tilawatahu lil qur'ani ibada yace wa lam yakun muraduhu mata astatimu sura ba tunanin sa muradin zama shine yaushe zai gama surar in ya fara karatu tunanin sa da alkur'ani yake faɗa masa ya aikata da yake gargadinsa ya bari wanda umarni ke ba shi aiki da shi wannan shi ne abin da yake damun yake a ransa koyaushe ba wai ya san da zai gaba surar ba ba wai san da zai gaba surar ba liyar tilawata hulun ƙur'ani ibada saboda tilawa alkur'ani bautar allah ne wal ibadatu la takunu bi ghafla ba za ka bauta wa allah cikin gafala ba kana karanta abinda kwata-kwata hankalinka ma baya kansa yawanci idan ka kula ana so a da karatun ƙur'ani ya zama haka karatu ake yi amma ka ji ana gasa karatun ƙur'ani buƙatarsa kawai wai ya yi sauka a ce ya sauki ko in ya sauki idan za ya saboda ka zai daga gaggasa karatun alƙur'anin da wanda za a saukar da alkur'ani zai zo gabansa ba zai san me yake karanta ba saboda yadda gaba ɗaya rikita harfin alkur'ani da karatunsa ba zai san me yake karanta ba da yawa da wanda suke karanta alkur'ani inda wanda yake jin larabci zai zo tsaya gaban su ba da ne fahimci ba wata sura suke karanta ba ana gaggaza alkur'ani ana masa wani fili kimar ma'ana da bai dace ba karanta alkur'ani da nutsuwa alkur'ani ambatan Allah ne zikiri ne zikiri da tsuwa yake sa mutum ladina amanu wa tatma'innu qulubuhum zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu da ambatan Allah ne zuka ta suke ruwa idan har qur'ani bai sa ka nutsu ba to bai da me zaka karanta kuma ka nutsu babu cin ka gaira karanta alkur'ani yana ta fizge fizge kamar wanda ya shawo ya shawo ya shawo wiwi ba da kuwa ibn al-qayyim a cikin littafin sarkita huda da sa'ada yake cewa fala shay'a anfa'u lil qalbi min qira'ati al-qur'ani bit tadabburi wat tafakkur na'am babu abin da ya kai amfani da zuciya kamar karanta ƙur'ani tare da fahimtar ma'anoninsa da tunani a cikinsa fa innahu jami'un li jami'i manazil sa'irina duk wani mataki da wani mai bautar Allah zai taka to alqur'ani ya tattare shi wa ahwal al'amilina ya tattare dukkan wani yanayi ko hali da masu aiki dan Allah za su kai za su taka wa maqamatil arifina da duk wani mukami da masanin Allah zai kai gare shi alqur'ani ya tattare shi wa huwa allazi yurithu al-mahabbata wash-shawq alqur'ani shi ke gadar da soyayya da shauki wal khawfa war raja yake gadar da tsoro da kikkiawan fata wal idabata wat tawakkul shi yake gadar da bai da al'amari zuwa ga Allah da dogaro ga Allah alqur'ani shi ke sawa ka ji yarda da hukuncin Allah shi yake sawa ka fawwara wa ubangiji komai shi yake sawa ka gode wa Allah shi yake sawa ka yi haƙuri da dukkan wani hali wanda a cikinsa ne zuciya za ta rayu wanda da shi ne zuciya za ta samu kamalarta haka nan a cikin karatun alƙur'ani ne da tadabburin ma'anoninsa malam ya ce da shi ne za ka tsawatu daga dukkan wasu sifofi da wasu ayyuka wanda ba su dace ba waɗanda su suke jawowa zuciya ta lalace kuma ɗan adam ya halaka ya ce falau alibar nasu ma fi ƙira'atin ƙur'ani bit ta dabburi da shi ta garu biya a kulli masu ba da mutane za su san abin da yake tattare da karatun alƙur'ani tare da tintintini cikin ma'anoninsa to da sun shagala da wannan sun bar kowane irin abu فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية إذا باوى إلى قرأت القرآن يبتكم وتآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه yana da buƙatar ta wajen warakar wata cuta da ke cikin zuciyarsa da Allah ya jarrabe shi da cutar kwaɗayi da ayoyin da suke kira zuwa ga ƙana'a zuwa ga ka wadatu da abin da Allah ya hore maka ko Allah ya cuce ya jarabe shi da cutar cutar cutar hasada daga ayoyin da suke nuna burin hasada ko Allah ya ya jarabe shi da cutar ruwa daga ayoyin da suke hana ruwa duk wata cuta ne da sun cewa ubangiji ya jarabe shi da ita duk wanda yake da wata cuta sawa'u ta jiki ko kuma ta zuciya ya san yana da ita to yadda yake karanta qur'ani sai ya biyo ta kan ayar da take magana akan wannan cutar tashi shine malam yace karraraha walau bi atabarra sai ta maimaita ta ta maimaita ta ko zai maimaita ta sau 100 walau laila kai koda zai kai dare wato cika dare har safi yana maimaita ta sai yayi fakra'atu ayatin bi tafakkur bale ce ka karanta ayar alqur'ani kai tunani cikin ma'anarta wa tafahhum ka fahince ta khairu min qira'ati khatbatin bighairi tadabbur wa tafahhum ya bi maka alkhairi da kace kai sauka amma baka gane ko me ba ka karanta aya daya ka fahince ta kai tunani cikin ma'anoninta ya bi kai sauka baka fahinci komai da ka karanta ba wa anfa'u lil qalbi ya fi amfani ga zuciya wa ad'a ila husul al iman kuma ya fi sawa mutum ya samu ƙarin imani a zuciyarsa wa zawqi halawat al qur'an ya daddade dadin al qur'an wa hadhihi kanat adatu salaf ce wanda ita ce al'adar magabata na kwarai yuraddidu ahaduhu ahaduhu al ayata ila sabah dayan su zai dauki aya ɗaya ta maimaita ta ta maimaita ta a sallarsa ta dare har garin Allah ya waye har ayi kira sallar asubahi wannan aya da ita yake kiyamul layli wa qad sabata an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qama bi ayatin yuraddidu hatta sabah hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kiyamul layli da aya ɗaya a cikin suratul maida in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul antal azizul hakim aya a cikin ƙarshen suratul ma'ida Allah yake cewa in a cikin siyakin kisar annabi Isa alayhi salam ce in tu'adhibhum in za ka yi musu azaba ne ya Allah fa innahum ibaduka to bayan ka ne ba wanda zai hana ka kai musu azaba in ka so yi musu azaba wa in taghfir lahum kuma za ka gafarta musu ne fa fa innaka antal azizul hakim kai mabuwayi ne ba wanda zai iya da kai ko mai hikima ne cikin dukkan ayyukanka wannan ayar ita da mai ta maimaitawa ya yi ta maimaitawa tun daga farkon kiyamun laifin sa har garin Allah ya waye ce ga al'ummar ka ne ya Allah in za ka yi musu azaba to bayan ka ne ba wanda zai hada ka amma kuma za ka gafarta musu to kai mabuwaye ne ba wanda zai iya maka sannan kuma cikin aikin ka kai mai hikima ne saboda ka karanta ayoyin Allah da tadabburi a cikinsu da fahimtar ma'anoninsu wanda yana taimakawa bawa wajen imanin sai ga hauhawa sannan kuma yana ƙara taimaka masa wajen ya ƙara gane girman sha'anin alkur'ani shi yasa Allah subhanahu wata'ala a nan yake inkari ga mushrikai wanda ga dalilin da zai tabbatar musu da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa gaskiya shi annabi ne amma sun yi watsi da shi afalam yadabbaru al-qawla me ya hana me yasa ba za su me wato me me yasa ba za su yi tunani game da wannan zancen ba shine alqur'ani sai abu nabi arja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin ko kuma abin da ya zo wa mutane wato iyayensu abin da bai zo wa iyayensu na farko ba shi ne ya zo musu ma ana mausula ko dai ta zama ana nufin addini wato Allah subhanahu wataala yana cewa shin addinin da ya zo musu shi ne addinin da bai zo wa iyayensu na farko ba shi yasa suka ki imani saboda wannan addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi addini ne da yake kira zuwa ga bautar Allah shi kadai addini ne da yake tabbatar da cewa akwai tashin alkiyama su kuma ba su yarda da bautar Allah shi kadai ba ba su yarda akwai tashin alkiyama ba don haka suka ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce inna wajadna aba ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun mun samu iyayenmu akan wani akan addini akan wani addini kuma akan sa ne wato za mu koyi da su ko za mu yi aiki da abin da suke yi saboda haka wata Allah yake cewa to shin addinin ya addinin da ya zo musu ne suke ga su ba shi suka tashi suka bude suka bude ido iyayen suna bautar Allah da shi ba kamar yadda Allah yake cewa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun Allah ce haka nan babu wani annabin da muka aiko gabanin ka cikin wata alƙarya face sai masu wadatar wannan alƙaryar su rika cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin mun samu iyayenmu ne akan wannan addini wa inna ala athari muqtadun kuma da su za mu yi koyi qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum shin ka gaya musu ko da na zo muku da abin da ya fi na iyayen naku shiriyar da ta fita iyayenku ƙaru inda ba ku sun tafi kafirun suka ce bude mun kafirce abin da aka yi koko da shi saboda haka sun yi imani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya zo da addinin da yake cewa aka ta Allah su kuma sun saba da addinin hada Allah da wani sun yi imani da shi ne su yarda da shi su bi shi saboda ya zo da addinin da yake cewa akwai tashin alkiyama su kuma ba su yarda akwai tashin alkiyama ba domin haka suka gada daga iyayensu ko kuma ya zama ma'anar ayar abin da ba su sani ba ne kwata-kwata ya zo musu saboda haka ba za su yi imani da shi ba to ai duka wani annabi zai zo da wani abu ne wanda mutanensa ba su sani ba idan ya zanto abin da zai zo da shi daman mutanensa sun sani to bai ma'anar ya zo da shi ne bai amfani zuwansa ai daman zai zo da abin da ba su sani ba ne abin da suka jahilta saboda haka ashe kaga gwamta ce ku rika cewa ya zo muku da abin da bai zo wa iyayenku ba inda ya zo muku da abin da iyayenku suke kai me ya sabo ya zo muku da shi wataƙila ma a cikinku ko da yawa daga cikinku sun girbe shi sun riga shi sanin wannan abin saboda haka babu wani abin birgewa a ciki ko kuma a kuna cewa abin da ya zo muku da shi ya saba na iyayenku saboda ku iyayenku ga abin da suka taso a kansa ko kuma shi kuma ya zo da wani addinin da ya saba wa abin da iyayenku suke kai don haka kuwa kafirce masa to da ban ai duk sanda shari'a za ta zo dole ta sha babban da bata abin da kuke kai ai bata ne shi kuma abin da ya zo da shi shari'a ne to ta yaya za ku rika mamaki ya zo da shirye da ta saba wa batar da kuke kai ai wannan ba abin mamaki ba saboda haka ala iya halin wannan abin da kuka kama hujja da shi ba hujja bace da za ta sa ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce ya zo muku da abin da bai zo wa iyayenku ba ko ku ce ya zo da wani abin da ya saba wa da iyayenku ko ku ce a abin da ya zo muku da shi sabo ne wannan kadai ba zai zama hujja ba da za ta nuna cewa abin da kuke rike da shi gaskiya ne abin da ya zo da shi ƙarya ne saboda haka ashe kaga wannan ba abu ne da za zai hana ku yin imani ba wannan ayat tana nuna maka cewa abin da yake ɗabi'ar mutane duk abin da ba su san shi ba idan aka zo da shi ko abin da iyayensu ba su sani ba to sai an kai ruwa rana kafin su yarda da shi domin su a gurinsu ta yaya za a yi idan da abin da gaskiya ne ya taƙaita shi da saninsa su ba su sani ba sannan na gaba da su ma ba su san shi ba inda gaskiya ne ya kamata su su san shi ko kuma ko su ba su san shi ba a samu cikin iyayensu manyansu sun sani cewa idan lam yahtadu bihi fa yaqulu yaquluna hadha ifku qadim da ba su fahimce shi ba sai ce wanda daddafiyar karya ce karya ce da ta daɗe amma ba gaskiya ba bal kazzabu bi ma lam yuhitu bi ilmihi wa lam ya'ti ta'wil sun karya da abin da sun kasa gane shi kasa fahimtar abu ba shi yake nuna abin ba gaskiya ba dalilin kasancewar abu ba gaskiya ba daban cewa baka fahimta ba daban kana iya ana iya gaya maka gaskiya ka kasa fahimta ta amma daga baya ka zo ka fahimce ta daga baya a fahimtar da kai ka fahimce ta da yawa daga cikin waɗanda za ka ga suna ƙare ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ba su fahimta ba ko ba su so su fahimta ba saboda za su ƙare ta amma da za su tsaya su nutsu ko su nemi a sanar da su to za a sanar da su amma wa idan lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha irko qadim bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi abinda baka sani ba ba zai zama ƙarya ba dan baka san shi ba sai dai ka kawo hujjar da take nuna abinda ba gaskiya bane zo a zo maka da ubarni wanda baka san da shi a baya ba da cewa wannan annabi adam alaihi salam lokacin da Allah ya halicce shi ya sa shi a aljanna ya nuna masa bishiya shi da matarsa la taqrabu hadhihi shajara kanku kusanci wannan itaciya wannan umarnin da sun san shi ai ba su san shi ba amma a lokacin da aka gaya musu ya tabbata daga Allah ne ya zama hujja a kansu yayin da suka saba wannan umarni sai ya zama ubangiji ya kama su da laifin wannan saban da suke sai kasancewar umarni da hari baka san shi ba a da zo maka zo maka da shi ba yana nuna cewa ba gaskiya bane inda gaskiya ne kai ba za a ba za ka gayyace shi ba to shi da abinda wannan aya take nunawa abja'u malami ati aba'ahum al-awwalin shi yasa suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallama saboda iyayensu ba su san wannan ba to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba shi ne farau ba qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yufalu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne farau ba gabanin shi an yi annabawa da yawa kuma sun zo da irin abin da ya zo da shi na usulul shari'a sun zo da tauhidi sun zo da imani da Allah da ranar lahira shara'a lakum min ad-din ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه saboda haka addinin Allah na abauta wa Allah shi kadai addini ne da dadde tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam ya saukar da shi bayan kasa da shi ne Allah ya aiko annabawa duka annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa da shi ne Allah subhanahu wataala ya cika shi wannan risala ta karshe risalar annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ku tsayar da addini wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba a cikinsa saboda haka annabi bai zo musu da wani abu sabo ba abin da ya zo da su ko da iyayensu ba su zani ba to ai sun san cewa akwai annabi ibrahim ya gabata akwai annabi ismail ku larabawa ne kuna jin dangantakar ku da waɗannan annabawa to abin da suka zo da shi kenan na shirya saboda ka kaga ashe ba wani abu ba ko ya zo da shi ba da zai hada ku yi imani wani abu da biyu kenan wanda Allah subhanahu wataala ya rushe shi a matsayin hujja da take sana su imani sai hujja ta biyu am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun ko kuma ba su san manzon nasu bane don haka sun kasa tantance shi wanda ita ce hujjus ta uku wanda ita ce insha Allah gabar karatun gobe abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada Amin.
da muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh